da mahaifinsa na da yanda annabi Ibrahim ya kira mahaifinsa zuwa ga addinin musulunci da kuma abin da ya faru a tsakaninsu wannan shine karatun da muka yi wanda ya wuce to wannan kisa ta wuce yanzu kuma za mu shiga kisa na annabi Musa Allah ya ce wazkur fil kitabi Musa an karanta to bismillah وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا Okay, to ba mu gama wannan kissa ba, to annabi Ibrahim sai ci gaba da faɗa ma mutanen shi cewa wa ata zulukum ina mai rabuwa da kuwa mata duna da abin da kuke bauta wa min dunillahi kuma bayan Allah. wa duhu rabbi zan je in ci gaba da bauta ma ubangiji na asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya lallai wannan asabi ma'ana tabbatarwa ba zan kasance wato marashin ni'ima ga bauta ma ubangiji na ba saboda haka ba zan je bauta ma abinda ku kuke bautawa ba na'am فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب na'am وكلا جعلنا نبيئا Na'am, Allah ya ce falon mata zalahun lokacin da annabi Ibrahim ya ƙaurace musu, ya tafi ya bar su, amma ya abuduna da abin da suke bauta wa min dunin layi koma bayan Allah. Ya bar wannan abin da suke bauta ya bar ma garin, mun gane ko? Ya bar garin da ake wannan bauta ɗin tun da ya kira su ba su gane ba. Shikenan sai ya tafi can wato wuraren Iraki can wajejen Babila. Wahabna lahu Allah sai ce muka yi masa baiwa muka bashi ‘ya'ya Ishaq shi ne annabi Ishaq wa Yaquba da kuma annabi Yaquba kullan kowanne minhuma daga cikin annabi Ishaq da Yaquba ja'alna mun sanya ya kasance nabiyan annabi dukkanin wayannan ƴaƴa na annabi Ibrahim annabawan Allah ne wa habna lahum ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا wa habna lahum sannan kuma muka musu baiwa su din dukan su uku da annabi Ibrahim da Ishaq da Yaquba min rahmatina daga rahamanmu muka yi musu baiwa na ƴaƴa da dukiya waja'alna lahum muka sanya a gare su lisanin sirikin aliyan wato harce aliyan mai girma na sirikin wato na gaskiya bi ma'ana kowane al'umma sai ta kasance tana yaban annabi ibrahim tana danganta kanta ga annabi ibrahim hakan nan za a tafi kuma har ƙarshen duniya na'am واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا wazkur ka ambata musu fil kitabi cikin littafi ka ambata musu kissan nan na annabi Musa innahu kana lalle shi annabi Musa ya kasance mukhlisan wato mai tsarkake ayyukan shi ne na'am wa kana rasulan ya kasance kuma manzo nabiyan sannan kuma annabin Allah manzo ne annabi wana da yanahu وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا Allah ya ce wana da yanahu min kiraye annabi Musa eh muka ce ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimis salata li zikri mun kiraye annabi Musa min janibi dur gefen wato eh, dutse mun gane ko eh al-aymani ta bangaren daman shi ai allazi ala yamini Musa dutsen nan dake bangaren dama annabi Musa hina ah, hina akbala min Madiyana lokacin da ya bar garin Madiyana wa qarrabnahu mun kusantar da shi najiyan wato ab- yana muna ganawa da shi ai munajiyan bi an asma'ahu Allah ta'ala kalamahu Allah ya sa- ya jiyar da shi zancen shi mun gane ko lokacin da annabi Musa yake tafiya anasa har ya ga wannan wuta din yace kai bari na je ko da mu samo wani garwashi na wuta domin mu ji- mu ji dimi ko kuma mu ji- samu wanda zai shiryar da mu kan hanya to a wannan lokacin da aka kiraye annabi Musa a wannan gefen dutse din har yayi magana da Allah Allah ya jiyar da shi zancen shi na'am
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا شيئا
wa habna lahu mi masa baiwa shi ma annabi Musa min rahmatina daga cikin rahaman mu ai shine ni'iman mu eh akahu ya muka bashi dan uwan shi Haruna shine Harun muka bashi shi ma ya kasance nabiyan wato annabi dukkanin su muka a lokaci guda suka yi annabtakan a lokaci guda Ah, na'am eh ah, wato Allah ya amsa mishi addu'an shi an yirsala akahu ma'ahu kan cewa ya aiki dan uwan shi tare da shi wa kana asinnu minhu bi arba'in sinina shi ko Haruna ya girma annabi Musa da shekara hudu waja'alnahu obadan muka sanya shi wato mai karfafawa lahu gare shi wa nasiran mai taimako wa ma'inan mai taimako to fal insani kaga mutum duka duk inda ya kai eh mahama ala duk inda daukakansa ta kai wa karamin da kuma girman shi ya taji yana bukata ila man ya'buduhu zuwa ga wanda ya'buduhu zai karfafe shi to sai aka karfafa annabi Musa da dan uwan shi Haruna fal akhu to kaga dan uwa mislil ibn ai misalin da ne fi misl hazil amakin a irin waɗannan wurare din dan uwan kansa shi zai taimake ka mun gane ko sai aka karfafa annabi Musa da ɗan uwan shi Haruna shi ne ma ai can zaka samu ko a nan wajen eh, Sheikh Usman Nufodi sai aka karfafe shi da ɗan uwan shi wato Muhammad Bello Fasa asalin ma kalma ta Bellon kenan wato da fulatanci mai taimako mai goyo mai karfafawa na'am
واذكر في الكتاب إسماعيل mm.
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا To wazkur ka ambata musu bil kitabi cikin littafi Isma'il, ka ambaci kissa annabi Isma'il, innahu lallai shi kana ya kasance sadiqul wadi mai gaskata alkawari ne. Ai lam ya'id shay'an illa wafa bai taba alkawarin wani abu face ya cika da shi. Eh wanta zara min man wa'adahu ya saurari wanda ya masa alkawari salasata ayyamin wato kwana uku aw haulan ko kuma ma shekara uku hatta yarja ilai fi makani har wannan wanda suka yi alkawarin za su haɗin har ya zo ya same shi sun yi alkawari za su haɗu a waje kaza to hakan nan annabi Ismail ya zauna a wannan waje akallan shi shine kwana uku yana jiran wanda suka yi alkawari da shi to wayannan dai kisa yana nuna mana duk halin da aka ambata na annabawan nan mu ma mu saka su a cikin aiki kada mu kasance cikin masu karya alkawari in an yi alkawari da kai ka cika yana ɗaya ma daga cikin alama na munafiki ya alkawari da shi shi baya cikawa ayatul munafiki salasa ko idza hadasa kazzaba wa idza wa'ada khana wa idza utimina wa idza wa'ada akhlafa wa idza utimina khana daga ɗaya daga ɗaya daga cikin alamomi na munafiki ko kuma alamomi na na munafiki guda uku shine na farko duk zancen da zai sai yayi ƙarya na biyu kuma duk alkawarin da ya sai ya saba, na uku kuma in an amince mishi sai ya yi ha'inci a ciki, to duk wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin wannan hali to yana da hali irin na munafukai. To annabi annabi Ismail ya kasance mai cika alkawari ne, sadiq alwa'adi, mai cika alkawari ne, sannan kuma manzo ne, kuma annabi ne. Na'am. Ah, wannan ayatul munafik din nan wato ya zo cikin hadisai da yawa manyan manyan malaman hadisai sun ruwaice shi kamar su Abu Dawuda su Nisa'i sun ruwaice wannan hadisi akwai wani hadisi cikin littafin Imam Bukhari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Sayyidina Abubakar ya fito ya ce wane ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa wani alƙawari wanda gashi kuma yanzu ya rasu wanda ba a cika ba sai Jabir Jabir bin Abdullahi sai ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun alƙawari kan cewa idan kuɗin Bahrain ya zo to za a bani cikin hannu haka mun gane ko ba a faɗi nawa ne za a bashi ba amma idan wannan kuɗi ya zo ko wannan dukiya ya zo zai bani haka haka haka to shikenan a zamanin sayyidina Abubakar sai ko wannan dukiya na Bahrain ya zo sai ya nemo Jabir da ya zo sai ya cika hannunsa a cikin wannan dukiya sai aka ajiye haka sai aka kirga aka samu dirhami ɗari biyar saboda haka sai aka sake ebo dirhami ɗari biyar aka sake ebo dirhami biyar aka ce an cika ma annabi wannan alkawari da da'ayi maka sallallahu alaihi wasallam to saboda haka a a irin waɗannan alƙawura wato yana ɗaya daga cikin mazaya ko kuma abin da musulunci yake ɓanta da shi da kuma abin da ake so musulmai su keɓanta da shi su cika alkawari alkawarin duk da suka riga suka ɗauka kada a samu musulmi yana da hali irin na munafukai karya alkawari karya da kuma ha'inci wayannan abubuwa suna ruɗa kuma suna rushe wato daula ma gabaki ɗaya ya Allah ka tsare mu na'am وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا to wa kana annabi ah, an ah, Isma'il ko eh ya kasance ya amur ahlahu yana umurtan ahalinsa shine qaumahu ai mutanen shi bis salatu da yin sallah wa zakatu da zakka wa kana inda rabbihi mardiyan sannan kuma ya kasance wato yardajje wajen ubangijin shi to ashe kaga idan kana shugaba ko kuma kana mahaifi ko kuma kana babban wa wayannan ayyuka suna nan a kanka domin aikin tarbiyya ba aiki ne kawai na rana ɗaya ba aiki ne wanda zai ci gaba da yiwuwa har sai an kai wani mataki sai an kai matakin da ba ka ma bukatan ka ce kai tashi ka yi sallah shi yaron ma ya san lokacin sallah ya yi zai je ya yi amma da aka samu aka samu ɗan mishkila a wannan tsakani musamman a wa'annan shekaru na farko tun daga shekaran farko har zuwa shekara wajen 21 aka samu mishkila a wannan waje to an samu mishkila na har abada sai kuma addu'o'i a wannan waje din to wannan kaga annabin Allah ne yana umurtan iyayen shi a- wani zance ce mutanen shi da su yi sallah su ba da zakka to haka ake so shugaba ya kasance abin da ya kasance dole akan wannan al'umma ya dinga faɗa mata kai ko mahaifi abin da ya kasance dole akan wannan yara na gida naka ka dinga faɗa musu tashi an kira sallah a tashe su je su yi sallah lokacin su kada ka gajiya da yin wannan din kada ka gajiya har sai ka samu magajin da zai karɓe ka wannan aiki din to kaga ashe idan baka yi ba baka samu wannan magaji ba kai zaka ci gaba da yin wannan aiki ya Allah ka taimake mu na'am واذكر في الكتاب إدريس na'am إنه كان صديقا نبيا To wazkur ka ambata musu fil kitab cikin littafi Idris ka ambata musu Idris huwa jadd Abi Nuh wato shine kakan baban Annabi Nuhu mun gane ko ya zo kafin Annabi Nuhu eh ah, na'am Ah, ah, ka ambata musu wato kissan shi. Shi annabi Idris shi ne na farko wato wanda ya soma, ya soma yin rubutu da alƙalami. Shi ne na farkon wanda ya soma rubutu, shi ne kuma na farko wanda ya soma sanya kaya ɗinkakke, a ɗinka kaya. Kafin shi ya kasance ana ɗaura wato fatu ne, amma shi kuma shi ya zo har ya kai ga wannan yin ɗinki ɗin. Shi annabi ah, an- annabi Idris innahu lallai shi kana ya kasance siddiqan wato mai gaskiya ne na ƙarshe nabiyan kuma annabin Allah ne kaji duk mutanen kirkin sai an ambaci gaskiya an jona da sunan nakin su to daga nan zaka gane gaskiyan ba karamar ababa ce na'am ورفعناه مكانا عليا ورفعناه mun ɗaukake shi makanan digire aliyan maɗaukaki huwa hayyun ai aka ce annabi Idris yana nan raye fi sama'i fi sama'i rabi'a a sama a sama a sama ta hudu mun gane ko awai sadisa ko kuma sama ta shida awai sabi'a ko ma sama ta bakwai eh ta yana ne yana bauta tare da mala'iku annabi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi miraji da shi ya ga annabi Idris Allah ya ce ula'ika أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا Mm.
وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Na'am, Allah ya ce, Ula'ika waɗannan su ne allazina waɗanda al'amallahu Allah ya nema alaihim a kansu, minan nabina daga cikin annabawa, eh min zuriyati adam daga zuriyar nan na annabi adam na eh, ai shine kaga ga ga Idris a can wa min man wa min man hamalna ma'a nuhin da kuma wanda muka dauke su tare da annabi nuhu fil safinati a cikin a cikin jirgin ruwa ai Ibrahim shine annabi Ibrahim wanda shi ibn eh, ibn ibn Hisam wanda shi annabi Ibrahim dan dan annabi nuhu ne Sam mun gane ko annabi nuhu yana da 'ya'ya guda uku akwai samu akwai hamu akwai yafisu samuhum wa hamuhum wa yafisu ‘ya'yan annabi Nuhu kenan wanda aka tseratar da su a cikin wannan ruwa wancan ɗaya ɗan nashi shine wanda bai musulunta ba kuma ba a tseratar da shi ba shine kan'ana wa kana fi ma'azalin ko yana can aka ce aka kira shi ta ho irin kan ma'ana zo ka hau wannan jirgi mu tafi domin yau babu wanda zai tseratar da kai daga wannan masifa ɗin mun gane ko sai ce sa'awi ni ko a'a ga shi ina ganin ga wani tudu can zan je in zauna a kai ya sumi ni min alma wanda shi zai tsare ni daga wannan ruwa fa hala baina huma mawjin wa kana min almubiqi sai kenan sai wato guguwa na ruwa igiyar ruwa ya shiga tsakaninsa da annabi nu anan shi kuma nashi ya kare saboda haka sai ‘ya'ya na Nuhu guda uku wanda daga cikinsu ne aka samu waɗannan wato mutane guda uku aka samu baƙin fata a ciki aka samu farare sannan kuma aka samu yankin yankin wato turawa su ne zuri'an ya fi su mun gane ko hamu kuma su ne dukkanin dangi na baƙaƙen fata samu kuma su ne larabawa to shi annabi Ibrahim jikan annabi Nuhu ne domin jikan samu ne bi ma'ana ta taba kunna annabi Nuhu mun gane ko shine shi yasa nan aka ce hamalna ma'ahum wa mimman hamalna da wanda kuma muka dauke su wato tare da annabi Nuhu wa min zurriyyati Ibrahim daga ma cikin zuriyar annabi Ibrahim ai kaga akwai Isma'il dan annabi Ibrahim ne wa Ishaq akwai annabi Ishaq wa Yaqub akwai kuma annabi Yaqub mun gane ko wanda shi kuma daga nan shi ne wa Isra'il da kuma Isra'il shi ne annabi Yaƙuban ai, ai daga wajen annabi Yaƙuba aka samu annabi Musa wa Haruna wa Zakariya wa Yahaya wa Isa, kaga su kuma nan nasu layin kenan. Wa min mana hadina daga wannan kuma da muka shirar da su waje ta baina ko muka zaɓe su. idza tutla alaihim ayatul rahman idan aka karanta musu ayoyi na sarki mai rahama karru za su faɗi sujadan suna sujuda wa bakiyan kuma suna masu kuka saboda me sun san menene ke cikin wannan aya din to me ya faru فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا to fa kalafa min ba'dihim khalqun sai ga wasu masu zuwa sun zo min ba'dihim bayan su da suka zo me suka yi a ba'un salata suka tozartar da sallah eh bitarkiya suka bar yin sallah kal yahudu kamar yahudawa nasara da nasara wata baushawa ta suka bi suka bi son zuciyansu min al ma'asi na daga hanyar saba ma Allah Allah ya ce fa saboda saniyar kauna za su shiga gayyar wato cikin wata wuta aiwa wadin fi jahannama wannan wani wadi ne cikin wutan jahannama ya kauna fi wanda za a jefa su ciki ya Allah ka tsire mu na'am إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا illa man taba sai dai wannan wanda suka tuba wa amana suka yi imani daga cikin wayannan wa amila salihan sannan kuma suka yi aiki na gari shar'an a shari'a to fa ulaika irin wayannan yadkhuluna aljannata sune za su shiga gidan aljanna ya Allah ka samu na ciki wala yuzlamuna shay'a ba a zaluntan su da wani abu ayyan qusuna min sawabihim ba a tauye musu ladan su za a cika musu ladan su cikakke na'am jannatu adn جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا so da aka ce za a shigar da su aljanna ya aljannan take jannata adin aljanna ne wanda aka tattale ta ai dare iqamatin shine wato gida na, na, na dawwama allati wa'ada har allati wa'ada rahman wanda Allah mai rahama yayi alƙawarin ibada ku bayan sa bil gaibi mun gane ko ya yi ma bayinsa alkawari wayannan bayi kuma suka yi imani da Allah bilgaibi alhali ba su gama aljannan ba amma suka yi imani da Allah to za a shigar da su cikin wannan aljanna ɗin ka gani innahu lallai kuma kana wa'aduhu alkawari na Allah ya kasance ma'atiyan mai zuwa ne ai ai za ta zo to wannan kaga musulmai sun yi imani cewa akwai aljanna ba su ga aljannan ba amma sun yi imani akwai wannan aljanna ɗin saboda haka suka ci gaba da yin aiki na shari'a to wannan aljanna an tattale ta dari ikamatin ta kasance gida na daw- na zama wa dawaman da kuma dawwama in an ce wannan da aka ce eh, gida na dawwama ɗin to shi ne ya hukunta cewa in an shiga aljanna ba a fita. Sannan kuma ni'imanta da abin da ke cikinta dawwamamme ne, ba a tunanin cewa bari na ajiye wannan domin gobe a cikin gidan aljanna, ba a yin wannan tunani, wannan ni'ima ɗin yana nan dawwama kuma an tattala ma kowa. mun gane ko kowa zai samu ba a rigaye bari na yi rigaye na je na kama can na kama can na kama can irin gidan duniya an baka ita sai da ta ishe ka duk abin da kake tunani na daɗi an tattala a ciki to dan me isa ba za mu kasance masu gaskiya mu yi imani da Allah ba mu yi aiki domin samun wancan gida wanda take na dawama mu rabu da wannan gida na fana'i gida mai karewa ya Allah ka shirya da mu na'am لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما Mm.
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا la yasmauna ba ka jin ba a ji fiha cikin gidan aljanna lagwan wato yashashiyar magana illa salaman sai dai duk inda ka juya kawai salaman salaman za a dinga faɗa minal mala'ikati daga mala'iku alayhim akan yan aljanna din aw min ba'dihim ala babin ko kuma shashi aljanna daga shashi kowa ya haɗu da kowa salamu alaikum salamu alaikum tayyatun fiha salam mun gane ko wa akhiru da'awama alhamdulillahi rabbil alamin kowa in ka da shi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kowa yana mika aminci ga kowa ƙarshen addu'ar kawai da za a yi na ƙarshe shine kawai alhamdulillahi rabbil alamin haka gidan aljanna yake amma babu yasasshiyar magana babu gulma ba cin nama ba ƙarya babu ha'inci a ciki babu wanda za ka yi ma ha'inci babu dalilin yin ha'inci babu dalilin yin ƙarya saboda in ni'ima ne an riga an tattale ta sannan kuma an cire wani zana ma fi kulubi min gillin ikwanan an cire duk wani abu da yake na cikin zuciya na kulli a ranar kowa zai zamanto ‘yan uwan kowa ne an cire duk wannan kana jin haushin wannan baka son wancan baka son wancan babu shi a cikin gidan aljanna zama ne gida ne na aminci ga baki ɗaya ya Allah ka yanda muka taru muke wannan karatu muna tawassuli ya Allah ka tara mu a cikin gidan aljanna Allah ka tara mu a cikin gidan aljanna na'am tilka تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
To tilkal jannatu wannan fa ita ce aljannan nan dallati wanda nuris muke ba da ita eh, min ibadina ga bayin mu man kana taqiyan duk wanda ya kasance mai tsoron Allah to nan ne za a bashi ya Allah ka samu na cikin taqiyai masu jin tsoron ka na'am وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا Na'am. Eh, eh, To wannan mun gama da wancan wato bayani, za a shiga sabon bayani. Mun gane ko? In ta kala bil kalami ila sama'i wa ahliha fa qala taqulul mala'ikatu mala'iku suna cewa wa ma la tanzalu ban mu saukowa minas sama'i daga sama illa bi amr rabbika sai dai da umarnin ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. eh, lahu na Allah ne ma baina aidina abin da ke gaba gare mu ai amma mana min umuri samai abin da ke gaba gare mu na al'amuran sama wal ardi da ƙasa az-zahiratu mabayyaniya wa ma khalfana da abin da ke bayan mu mimma lam yasil ilaihi ilmuna na daga cikin abin da ilimin mu bai kai ga wannan ba min umuril gaibi na daga al'amura na gaibi allati ma atla'na alaiha wanda ba a tsinkayar da mu akan shi ba wa ma bayna zalika da abin da ke tsakanin wannan min al'umurin da ce arabnahu wajahilnahu eh cikin al'amarin da muka sani da kuma ma wanda mun sani wannan duka na Allah ne wa ma kana rabbuka nasiya sannan kuma ubangijinka bai kasance nasiyan ne wanda ya manta ba eh ai la yansa ta'ala Allah bai manta komai ba lima ya dila ala wujudihi kan abin da ke shiryarwa wajen farar da shi eh saboda haka suka faɗi wannan sai Allah ya ce rabbus samawati رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته Mm.
هل تعلم له سميا huwa rabbul huwa rabbus samawati Allah shine ubangijin nan na samai wal ardi da kasai wa bainahuma da abin da ke tsakanin su duk na Allah ne kullu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma abidahu duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasan nan da abin da ke tsakanin sama da ƙasa abiduhu bayin shi ne wa laysa lahu fiha ibnun eh subhanahu wa la sharikun ba Allah ba shi da ɗa ko ba shi da abokin tarayya Mun gane ko? Dukkanin kowa bawan Allah ne, mulkan wa kalkan wa abidan, mallakan Allah ne, halittan Allah ne, sannan kuma bayin Allah ne ga baki ɗaya. Wannan shine tauhidi na rububiyya, wanda kada kan rabi hal kufar kafirai ma sun tabbatar da wannan. Mun gane ko? Saboda haka fa abud ka bau- ka bauta mishi wasta bir ka yi hakuri kuma li ibadati yi ga wannan bauta. Ai izbir alaiha ka yi hakuri a kanta. Wannan zai ka tsarkake shi fi kulli shayin cikin kowane abu. Eh, fi zati wajen zatiyan Allah wa sifatihi da sufofinsa wa asma'ihi da sunayen shi hal ta'lamu lahu samiya shin ka ji wani mai sunan Allah wanda yayi tarayya da Allah a suna mun gane ko imana babu ba la ahadin babu wani sumi wanda ake kiran shi da Allah babu wannan a bayan duniya na'am wa yaqulu ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا wa yaqulu al-insanu insanu ana ay al-kafiru kafiri yaqulu yana cewa a iza a iza ma miti yanzu ashe idan na mutu la sofa ukhraja hayya za a fitar da ni rayayye min al daga cikin kabari kama yaqulu muhammad kama yanda annabi muhammad yake faɗa shin za a dawo da ni rayayye aw la yadhkuru al-insanu أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا saboda ya zukurin insani shi wannan kafirin bashi tunani ne baya tunanin cewa an na khalaqnahu mu muka halice shi min qablu gabanin ya zo duniyan tunda yanzu yana duniya ya san akwai lokacin da baya duniya to baya tunanin mu muka halice shi tun gabanin zuwan shi wannan duniya wala yaku shan bai kasance komai ba ba a san da shi ba ba a san ma za a kawo shi ba ba a san za a kawo wani mai sunan shi ba ba a san za a kawo wani mai kaman shi ba ba a san zai yi arziki ba a san wani zai zo ba ai da baya nan amma yau gashi nan to wanda ya samar da kai min adamin daga rashi ashe ashe maido da kai bayan ka mutu shine ma yafi sauki gare shi mun gane ko na'am فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا to ko rabbika dan tsohon ubangijinka ya muhammad nan da Allah ya ce ko rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ai tashrifan lahu sallallahu alaihi wasallam girmamawa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da nashirin nahum tabbas za mu tashe su, washe yatina da waɗannan shaiɗanu gaba ɗaya za a haɗa su, sun mana nubiran nahum sannan mu bijiro da su haula jahannama wato wutan jahannama. Suna waje gashi nan suna kallanta jisiyan suna gurfane, haka za a kawo su a jera su gashin nan suna kallon wutan jahannama gabaki ɗaya. Ya Allah ka tsare mu. Summa.
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على
to الرحمن عصيا sun malalan zai ana sannan kuma sai mu ciro min kulli shatin daga kowane ɓangare kowane ɓangaren yan iska sai a nemo ina babbansu shugabansu duk taron da ka gani na kowane irin tsiya akwai shugaba akwai shugaba a kowane bangare a cikin bangaren ma har suna da ƙanana ƙananan shugaba to su za a so ma jawowa za a jawo su a zo da su shine Allah ya ce suma nan zai ana min kulli shi'atin ayyuhum ashadda ala rahmani itiya wane ne wannan wanda ya fi kangarewa da sarki ne rahama wane ne tantirin su to su za a so ma jawowa ya Allah ka tsare mu thumma ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا to sun sannan kuma da nahanu mu dinnan mu ne muka fi sanin billazina hum aula bi asliya wane ne wanda ya fi cancanta da shiga wannan wuta wanda za ta je ta kone shi saboda haka su za a jawo su za a soma azabtarwa kafin wayannan kananan su kuma a tattara su a watsa a ciki mun gane ko ya Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare mu na'am to ina ganin sai mu kwana nan mu tashi wa in yakum illa wariduha ko kana ala rabbika hatmun maqdiya za mu tsaya nan insha Allah gobe za mu kora daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace abinda muka karanta muka dace da fassarar su ya Allah ka ba mu lada akai inda muka yi kuskure ya Allah ka gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وبارك